والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نعم نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دام تاش درسينا حمسن أتكن كراتمنا ألفية الحديث تإمام السيوطي yau uku ga watan rabi'ul awwal hijira 440 daidai da 11 ga 11 2018 na'am bismillah alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd فيقول الناظر رحمه الله نعم وغالبا يحصل ان خمس غبر تهته الجل بها ثم استقر
نعم حسبه وضبطه حيث استعد وإن يقدم قوله الفتح أسد na'am na'am yace wa galiban yahsulu galibi shi tamyizi dinnan wanda shine fa'ilin yahsulu din taqdiru damiruhu eh, taqdiruhu huwa yaudu ila at-tamyiz da ake magana akan sa tamyizuhu an yafhama al-khitaba to galiban shi tamyizi yana samuwa in khamsun gabar in yayi in shekara biyar gabar suka wuce wato in ya hu- in ya cika shekara biyar to wannan shine haddin da yake galibi galibin yaro in ya shekara biyar za a ce yana da tamyizi saboda haka dan shekara biyar za a iya karban tahammulinsa fa haddahul jullu biha don haka da yawa daga cikin malamai suka ki- suka iyakance wato ingancin riwayar hadisi biha da waɗannan shekaru guda biyar sun mastaƙar sannan wato a aiki wajen malaman hadisi istaƙarra wato ya tabbata akan wannan akan cewar ɗan shekara biyar ana itibarin ingancin sama'insa wa katbuhu wa dhabtuhu haythu sta'ad hakanan ma rubutawarsa ga hadisi da kiyayewarsa ga hadisi shi ma haka yake Mm. haythu sta'ad idan ya zamanto aya- a- in ya zamanto wato yana da ta'ahuli yana da isti'dad wato ya a, samu ahaliya ya samu a cikar sifar da za ta sanya shi ya yi kitaba da zabt da kuma tsare hadisi da- ya ya rubuta kuma ya kiyaye shi wa in yuqaddim qablahu al-fiqha asad idan kuwa ya kaddamar da wato a- a- idan ya kaddamar da ilimin fiqihu wanda da shine zai inganta zai kyautata ibadarsa to asad wannan yafi daidai ai ashaddu sadadan shine asad ɗin, as-sadad kuma shine katari daidai na'am
وغالبا يحصل التمييز للصبيان to galibi a galibin halaye tamyizi yana saduwa ga yana samuwa ga kananan yara إن خمس غبر idan wato shekara idan biyar na shekaru gabar suka wuce أي إما با من عمرهم خمس سنين ai idan wato a shekaru biyar suka wuce a cikin shekarun rayuwarsa فمن ثم عده أي السماع الحديث الجل to daga nan ne wato a aljullu jumhurin malaman hadisi haddahu suka iyakance shi ai as-sama أي lil hadith المحدثين wato jamhurin muhaddithin suka iyakance ingancin sama'un lil hadith as-sama'u lil hadith wato sauraro da riwayar hadisi biha da waɗannan shekaru guda biyar أي الخمس shine shekaru biyar وقد نقل القاضي عياض alqadi iyad ya nakalto a cikin littafin sa al-ilma fi dabt riwaya shi ya gabaki ɗaya littafin yayi shi ne akan dabt riwaya akan wannan bangaren na ulumil hadith sifatu riwayatil hadith na'am الإمام al-ilma na alqadi iyad ba
أن أهل السنة littafin yana nan an buga shi al'ilma a fi ila ma'rifati usulin riwaya wa taqyidi sama' al'ilma ila ma'rifati usulin riwaya wa taqyidis sama' أن أهل الصنعة cewa malaman wannan fanni a sana'a wato kaga ana ce mata sana'a kamar sana'a ma ana nufin wato fannin riwaya Eh, حددوا sun iyakance أول زمن يصح فيه السماع للس- zamanin farko da wato riwaya daukan riwaya ga yaro take inganta بخمس سنين ga she- da shekaru biyar haka kadi iyad ya ce cewa ونزل malaman hadisi sun iyakance cewar yaro in ya kai shekara biyar to za a iya inganta abin da ya tahammuli na'am ونسبه غيرهم لل- waninsa kuwa ah, ya nasabta wannan magana lil jamhur ga jamhurin malamai
قال ابن الصلاح وغيره ibn salah da waninsa ya ce ثم على ذلك استقر أي العمل بين أهل الحديث sannan akan wannan ne a wato a a wato aiki ya tabbata tsakanin malaman hadisi
فيكتبون لابن لابن خمس sai su فقاعدا sai su rubuta sai su rubuta ma dan shekara biyar da za- da sama cewa sami'a ya ji وإن لم يبلغ خمسا idan kuma bai she- bai kai shekaru biyar ba حضر sai su ce hadara أو wato kaga kenan ba za a yi itibari da sama'insa ba أو da shi da kamar wijada duk ɗaya ne أو حضر au uhdira حضر.
an zo da shi an halarto shi Eh, an zo da shi Eh, kaga abin nan amana ta malaman hadisi na'am واحتجوا على ذلك بما su رواه malaman hadisi sun kafa hujja akan wannan da abin da bukhari ya rawaito shi وغيره da waninsa من حديث محمود بن الربيع daga hadisin mahmud ibn rabi' قال afwan na rinka cewa mahmud ibn labid a wancan darasin mahmud ibn rabi' ne na'am
قال yace أقلت من النبي صلى الله, صلى الله عليه عليه وسلم وسلم.
مجة مجها في وجهه من دلو na hankalci wato ina tunawa da hankali na kuma na fahimce shi wato a, a tofa ruwa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tofa a kan- a fuskata min dalwin daga wani gugar ruwa وأنا ابن خمس سنين wa ana- wa ana ibn khamsi sini ni dan shekara biyar ne to kaga tunda an samu wannan shine akallan abin da aka samu sai suka ce to wannan zai zamanto hujja mu ma بوب عليه البخاري bukhari sai ya masa tabwibi متى يصير سماع الصغير mata ya sihu sama'u sabi yaushe wato a riwayar hadisi daukan riwayar hadisi ga yaro take inganta kaga fiqhun bukhari kenan ya kafa hujja da wannan na'am قال الحافظ to wannan kuma su ne malaman sana'a din irin a tasarrufinsu irin su bukhari su ne suke fitar da ka'idar sana'ar na'am قال الحافظ alhafiz ibn hajar ya ce ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع الأصح min ijazatil musmi' wala budda fi mithli dhalika min ijazatil musmi' ba makawa a cikin kwatankwacin wannan ya zamanto me shi me riwayar ya masa ijaza Mm, dole sai da ijaza saboda a- a- wal asah eh, wal asahu في سن الطالب بنفسه a cikin shekarun mai neman ilimin hadisi da kansa wato ba a je da shi ba أن يتأهل لذلك ya zamanto yana da ahaliya wato ya zamanto yana da cancanta
يعني yana nufi متعلقات الطلب abubuwan da neman ilimi suke rataya da shi لا أن يعرف إلى الأحاديث ba wai ya san illolin hadisi ba والنكات wan wan nikat da fa'idoji واختلاف الروايات da sassabawar riwayoyi ba sai ya san wannan ba ولا أن يعقل المعاني ba kuma wai ya hankalci wato wato ya samu fahimtar ma'anoni ba yace to wannan hadisin ya nuna kaza واستنباط الدلالات da kuma cicciro dila- cicciro dalilai daga cikin hadisai لأن هذا ليس بشرط للأداء domin wannan ba sharadi bane wajen al'ada wajen isar da hadisi rubba hamil fiqhin laysa bi faqih na'am فضلا عن التهم ballantana ma tahammul tunda al'ada ya fi ko ba za ka yi ada'in hadisi ba sai ka zamanto kana da sai ka zamanto musulmi kuma ka zamanto baligi aqli amma tahammul kuwa inda kana da tamyiz ko ba baligi bane mutum zai iya haka ko ba musulmi ba ne zai iya tahammul wanda yake nuna kan cewa al'ada ya fi al-tahammul tsanani don haka sharaɗinsa ya fi tsanani don haka abinda aka ce ba sharaɗi ba ne ga al'ada ba lallai zama sharaɗi ba lallai tabbas bai zama to sharaɗi ga tahammul ba
da yake an yi labar da an yi ta'ahala al'asabu an yi ta'ahala ne eh ya zama to yana da ahliya shine ya zama to abubuwan da ake bukata domin neman ilimi na niyya da kuma kan cewar yana da hankalin kuma ya iya rubutun in rubutawa zai yi ko yana da ingancin ji in sauraro kawai zai yi ya haddace shine ta'ahul yaro ba lallai wannan batun da yawo kawo shi za yaro ko yana da tamyizi ba lallai ya zaman to kan cewar shi da kansa zai kai kansa ba sai watakila iyayensa sun kai shi shi yasa yake banta ga yake bance maganar ga wanda yake a mai nema da kansa
وذلك يختلف باختلاف الاشخاص wanda yake wannan ko yana sassa yana sabawa da sassabawar mutane وليس ينحصر في سن مخصوص wannan baya iyakantuwa da wata shekara keɓantacciya wato ce- da ba ba za ka iyakance cewa daga wani shekaru ne mutum mai tashi ya je ya nemi hadisi za a ce ya kai shekarun da zai iya neman hadisi ba Mm. ba ana maganar karamin yaro ba karamin yaro shi zuwa za a yi da shi amma in ya zo sama'insa inda yana da tamizi za a iya tibarinsa amma yaushe ne mutum ɗalibi da yake so ya nemi ilimin hadisi yaushe ne zai je ya nemi ilimin hadisi shine ya ce al'asah an ya ta'ahal lidhali ya samu ahaliya to kuma sai ya fitar da abin da yake baya cikin ahaliya a- a- ya zamanto ba wai sai ya san ilalul hadith da ma'ani da istinbat da sauransu ba ba sai ya zamanto babban malami ba zai nemi hadisi na'am
وكذلك كتبه
na'am wa katbuhu a haka nan ko da yake nan haka ya ce wa kadhalika amma shi al- al ethiopi cewa ya ce mata ya maida ta mubtada Mm, wa katbuhu a a- اي الحديث wato rubutawarsa ga hadisi وضبطه da kuma a a tsarewarsa ga hadisi iyakan kiyaye shi اي تقييده wato shine kayyade shi والرحله da kuma yin tafiya domin neman sa بل الاداء ايضا bal hadda ma riwayarsa riwayar da shi لا اختصاصا shi ma laftisasa lidhalika kullihi bi zamanin muayyan baya keɓanta da zamani muayyanan ne ba za a ce ga sai ka kai lokaci kaza sannan zaka so ma iya rubutun hadisi da killace shi da tsaye- da tantance shi ba بل حيث استعد bal wannan a, yana tabbata ne haithu sta'adda lokacin da ya zamanto ya shiryu وتاهل ai wata ahala ya samu ahaliya ya samu cancanta وكذلك التاليف haka zalika ta'alif yin rubutu ba za a ce sai ka yi shekara goma kana neman ilimin hadisi sannan za ka fara rubutu ba inda kana da istidadi kana da ahaliya shikenan sai kai ومن له اهليه wanda dai yake da ahaliya yake da cancanta gare shi بالاستحقاق da cancanta cika- da cikakkiyar cancanta وقله خطئه da karantan da kuma karancin kuskurensa wajen abin nufi almaram wato a- a- ma- ma- ma- ma yarmi abin da ake abin da yake nufin yi يجوز له ان يتصدى له to ya halatta ya ya yi tasaddi wato ya zo ya karba abin ya fito domin sa وان لم يكن له اجازه ko ba shi ko ko- ko da ba shi da ijaza saboda haka irin abubuwan da ake kawowa na kan cewa maliku ya ce bai yi fatawa ba sai da malamai saba'in suka ba shi ijaza kan ya yi don haka sai ka ga sun ce to kai baka ba karatu wajen ko malami ɗaya ba ka zo kana kaza kana kaza wannan ba sharaɗi ba ne in dai kana da ahliya Mm. sai dai kawai abin da ya sa akan faɗi wannan don saboda kada mutum ya zamanto ya bi son ransa ya yi mahu- ya makansa hukunci da ahliya bayan ba shi da ahliya amma in waɗansu ne suka yi maka hukunci to wannan za ka fi samun nutsuwa kan cewa ba son ranka ka bi ba amma fil haƙiƙa ba sai an baka ijaza an ci to wannan gashi ijaza ce ka iya rubuta ilimin hadisi ba in dai ka in dai ka samu ilimin da kana ganin ka kai da ahliyar da zaka iya rubuta hadisi ka kai ahliyar da zaka iya fara riwayar hadisi to shikenan sai kai ko baka da ijaza wannan neman wannan ilimin Na'am.
da sauran shi kuma daga fatawa yake magana kafin ya zana ya fara bada fatawa ai kutankucin irin wannan ne duk musa- duk- duk duk babin su daya masail ne na ilimi akwai hadisi da ya ce dole sai an baka ijaza za ka yi fatawa ya zama dai kana da sani ana ba- ka san gaskiya kuma ka yi hukunci da ita za a ɗauka ne daga a- a- abin nan a qadiyan fi nar wa qadin fil janna man arafa al- man alima al-haq wa hakama bihi fa huwa fil janna wa man lam ya'lam al-haq wa lam yahkum bihi fa huwa fil nar amma a gano za a samu wasu malamai sun gamsu cewa wannan yana da karatun da zai iya kamar yanzu misali tafsir da yi a kasan mu ne.
Mm.
kowa kawai sai mutu kawai gida ya kama abin da ya kama tafsir ai da kamar wannan sai ya zama ta babin masalihul mursala wannan kuma amir ne zai shiga ya ce dan yi maganin dan ai maganin shigege zai iya sanya wannan amma ba za ta zama to kaida ta addini ba sai ta zama to maslaha ce mursala
sai da sai abin da ke shari'a ni babu ne ke magana eh sai ya zama to na'am wannan eh eh, ba shi yasa ba yanzu din ba shi yasa ba me yasa yawanci su wane ne yanzu da ake ta magana za a rinka ba da certificate din wa'azi su waye suka rinka suka akan wannan ai malaman ne malaman ne suka ce ba su yadda ba saboda inda aka ce waɗanda za su yi din gwamnati ce ko hukuma da ke karkashin gwamnati wani ba san karatun da zai zama a a ɗauka ma sun sani a ɗauka cewa kamar shari'a commission malamai ake sawa a shari'a commission Hmm? to idan shari'a commission ta jam'iyyar da take mulki ce ta pdp ce duk wanda aka ga da alamar yana baya goyon bayan pdp sai a hana shi Eh?
kuma kuma ko da musulmi ne ko da ko watan watan da ta babu kuma malami ya ga saboda ni ba na kaga magana magana ka tana ta akibi na'am eh ba akibi ne gaskiya tana tana da kaki Mm.
la la yakunu liman la bisukati kaga wannan kaga kaga akwai akwai akwai irshadu sanan wannan wannan wannan duk abubuwa ne da suke kawowa na haka aka fi so amma ba ka'ida ba ce amma dai wannan dai shine abinda malaman hadisi suka tabbatar su a fannin su Mm. na'am na'am nazar ibn uyayna nazara ibn uyayna ila sabiyin fil masjid
na'am ibn Uzay- uyayna ya kalli wani yaro a cikin masallaci ka anna ahlal masjid tahawanu bihi kai ka to kamar dai su mutanen masallacin wato sun kaskanta wa- wa- wato basu mai da shi komai ba bisigarihi saboda karancin shekarunsa qala sufyan sai sufyan ya ce كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم fatabai eh famanna Allahu alaikum sai ya tsaya anan kazalika kuntum min qabl kuma da haka kuke famanna Allahu alaikum sai Allah yayi baiwa a gare ku yayi muku ni'ima Mm. shine a Ib- a ibn ashur a tafsirin wannan ayar yake istinbadi yake cewa ya wajaba ga malami ya zama to mai tausayi ga dalibi domin shi ma ya tuna da bai sani ba kazalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum saboda haka idan yayi kokarin ya karanta ma dalibi karatu bai fahimta ba kada ya fusata ya tsaya ya koya masa dan shi ma da haka yake bai sani din ba alqur'ani kenan kaga wannan kalmar sai ta shiga cikin abubuwa da yawa Eh. shi yasa din malaman usul ai suke cewa al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab inda wani zai zo in aka yi hujja da wannan ya ce ma ibnu uyayna a'a kaje ana maganan masu tafiya jihadi ne kaje ka kawo wannan sai a ce masa to ina ai abinda Allah ya faɗa gaskiya ne ba ga kawai wannan halin da aka saukar ba tunda magana ce ta Allah har a nada ƙasa haka take na'am na'am ثم قال sannan yace لو رأيتني ولي عشر سنين da ka ganni alhali laura aituni da an ganni wali ashiru sinin alhali ina dan shekara goma أختلف إلى علماء الأمثال ina kai komo wajen malaman manya-manyan biranen musulmi مثل الزوري kamar zuhuri وعمر بن da amur دينار.
bin dinar أجلس بينهم ina zama tsakaninsu كالمسمار kamar 'yar kusa
مح- mihbarati kaljauza جوزة wato ta- a- a- kutunta wadata kamar a, aljauza a, me ake ce mata wannan kwakwa Mm.
وقلمي كاللوزة kallauza alkalami na kuma kallauza kamar allauza abin nan din ayaba A- a- af- afwan wannan sandan ya ake ce masa wannan a, a wannan nuts nan da ake ce mata almonds masan sunanta ba da, da, da, da hausa za a gani wata irin gyada ce yar amerika kuma da ta yanzu yan amerika su suka fi santa sannan za a ganta ja haka to icenta ita ce lauza na'am فإذا دخلت المسجد in na shiga masallaci sai su ce أوصلوا للشيخ الصغير ku buɗa ma أوصلوا للشيخ ku الصغير buɗa ma a shekhi sagir malan ɗan yaro ausi o ku buɗa ma yaro malan ɗan yaro na'am
وأما من لم يكن أهلا لذلك wanda ku bai zamanto ahali ne ga wannan ba فلا يفيده ألف إجارة to ijaza dubu ba za ta ba za ta amfanar da shi ba وسماع رواية da kuma riwaya da sauraron riwaya dubu ba za ta amfani shi ba
ولكن sai dai إن يقدم الإنسان قبله idan mutum ya kaddamar da ya kaddamar kafin wato yayi neman ilimin hadisin أي قبل الانشغال بنحو كتابة kafin ya shagaltu da wato kamar rubuta hadisi الفقه ya kaddamar da ilimin fiqihu الذي يصححه عبادته wanda da shine zai inganta zai inganta ibadarsa وهو أسد to wannan fa huwa asaddu shine yafi daidai wa aula yafi dacewa فقد قال أبو عبد الله الزبيري Abu Abdullahi Zubairi ya ce يستحب كتب الحديث في العشرين mustahabbi ne ana so a rubuta hadisi a fara rubuta hadisi in an kai shekara ashirin لأنها مجتمع العقل domin lokacin ne hankali ya riga ya taru وأحب, وأحب أن يشتغل دونها بهند القرآن wa uhibbu an yashtaghila dunaha amma ina so ya shagaltu kafin shekara ashirin din da hadda alkur'ani والفرائض da kuma ilimin fara'id farillai alfara'id a nan ba yana nufin rabon gado ba أي فقد ayil fiqh
هذا hada to ba kaji wannan هذا جمع waɗansu taro na ma- waɗansu taro na malamai suka ce ومما يدل على أن المرجع هو التمييز daga cikin abin da yake nunawa kan cewa makoma abin du- abin komawa gare shi wajen yaushe yaro zai iya ruwayar hadisi shine tamyizi tantancewa ما رواه الخطيب البغدادي abinda al-khatib al-baghdadi ya ruwaito قال yace سمعت القاضي أبا محمد الأصفهاني yace naji al-qadi aba muhammad al-isbaha- al-asbahani يقول yana cewa حفظ القرآن na haddace alqur'ani ولي خمس سنين ina da shekara biyar
وهملت إلى أبي بكر أبي بكر ابن المقري an ɗauke ni an kai ni wajen abubakar ibn al-muqri لأسمع منه domin in ji daga gare shi ولي أربع سنين ina da shekara hudu فقال بعض الحاضرين sai waɗansu da suke mahalarta wannan majalisi su ya ce لا تسمعوا له la tusammi'u lahu
لا تسمعوا la tusammi'u lahu
لا تسمعوا له فيما قرئ kada ku jiyar da shi a cikin abin da aka karanta wato aka karanta yana ji فإنه صغير domin shi yaro ne فقال لي ابن المقري sai ibn al-muqri ya ce min اقرأ سورة الكافرون ya ce karanta suratul kafirun فقرأتها sai na karanta ta فقال اقرأ سورة الكوثر suratul takwir at-takwir اقرا سوره التكوير تكوير ne
فقرأتها sai na karanta sai na karanta ta وقال لي غيره sai wani daga ciki ya ce min اقرأ والمرسلات karanta wal mursalat فقرأتها sai na karanta ta ولم أغلق فيها aglat ban yi kuskure a ciki ba فقال ابن المقري sai ibn al-muqri ya ce اسمعوا له sammi'u lahu ku jiyar da shi Eh, sammi'u sammi'u samma'a wato ka jiyar da mutum samma'una lil kadhibi samma'una liqaumin akharin
والعهدة علي wal uhdatu alayya um, mas'uliyar tana kaina haƙƙin yana kaina bibiyar tana kaina ni za a bi na'am ثم قال sannan yace
سمعت أبا صالح naji aba salih صاحب الحافظ أبي مسعود sahibin wa- wato wanda yake almajirin alhafiz abi mas'ud أحمد بن الفرات ahmad ibn al-furat يقول yana cewa
سمعت أبا مسعود na ji abu mas'ud yana cewa أتعجب من إنسان ina mamakin mutumin da yake karanta wal mursalat عن ظهر قلب daga z- wato da- da- da- da- wato da- a had- daga haddarsa da zuciyarsa ولا يغلط فيها kuma baya yin kuskure a ciki والله أعلم wallahu a'lam a ta'ajabu ba a ta'ajabu ba dai ko to in ka ce a ta'ajabu me ma'anar amma da ka ce in ka kawo shi a sigar istifam kana mamaki ne na yaron da yake karanta wal mursalat da ka ba kuma ya kuskure a kai ya fi ko zai fi mu istiqami amma a ta'ajjab ya ce ina mamakin mutumin da zai karanta suratul mursalat da ka baya kuskure a to nan haka ne sai ya zama to a ta'ajjabu Mm. min babu aula eh na'am
na ce ko shi yasa wannan magana ta ta ta ta suyi ne ke nuna cewa language on service da ake cewa a- a wasu amma wannan yaro so a wasu amma wannan yaro to ko ita ce zai malamin da ita ce malamin suke da wasu ke wato a tadalisi tadalisi tadalisi ta soya ta ce tadlisu taswiya ina alaka wannan da tadlisu taswiya ai exactly mana ai an ce suna an ce tadalisi ba shi ne tadalisi shi ba ko shi ne tadlisu taswiya shine wato kai isqatin rawi mai rauni tsakaninka da malaminka da kuma tsakanin malaminka da malamin ma- da- da- da- da- da malamin nasa na'am wato ka yi- ka miƙar da hadisin hatta ba kai ne kaɗai ka- ka- ka jefar da za'ifi ba hatta in akwai za'ifi ma a sama tsakanin wani malaminka da malamin malaminsa ai da malamin malaminka sai ka cire za'ifin don kar a gani shine taswiya tadalisi shi ma shi ne ma tallisu shuyukh shine a ambaci malami da suna ko sifa wadda bai shahara da ita ba dan kada ya zamanto an san shi Um, kamar kace kamar kace a a haddathani al-imam abu abdullah saboda ka saba da riwaya daga malik kullun aka ce kai dai baka da wani malami sai malik to wata ran dan ka nuna kan cewa kana da wani malamin ma ba malik ba sai ka ce haddathani al-imam abu abdullah dan a dauka cewa ka ji shi yau kuma daga abu abdullah ya riwaya nan ku shi din ne dai to wannan shi ne tadlisu shuyukh Eh.
wannan kamar tafiyar da ake koya yaro saboda an ce malamai suna koyi suna koyi malamin yaro ne ya kasa gabin sai su koyi sai su taraki a kan a wani malami wanda yake sama da shi wanda wanda bai zama to mai a'a wannan eh, akwai suna yin tad- wannan suna yin ta- eh, gaskiyar ka ne suna tadlisu shiyo idan alal misali malaminsu suna ganin karancin shekarunsu shekarunsa watakila ma bai kai su shekaru ba ba sa so su nuna sun yi riwaya daga wajensa sai su yi masa alkunya ko su sifanta shi da wata sifa da bai shahara da ita ba don kar a gane shi ne ka gane shi ne wannan tadlisu shiyukh ne ba taswiya ba ne shi ma nau'i ne wato wajen me yasa ake tadlisu shiyukh ɗaya daga cikin dalilan da ake tadlisu shiyukh shine wannan da ka faɗa don ya yi riwaya daga yaro baya so a gane cewa yaro ne ko almajirinsa baya so a gane almajirinsa ne ɗaya daga cikin dalilin da yasa ake tadlisu shiyukh don a nuna kathratu shiyukh cewa yana da malamai da yawa ko kuma ɗaya daga cikin dalilai ɗin don ya nuna cewa ya yi tafiye-tafiye wajen neman ilimi kamar ka ce haddathani min wara'in nahar Mm. Mm. ka gani kana nufin wasu ya ɗauka kan cewa in aka ce wara'un nahar ana nufin can kogin wajen rayu ɗin nan can ƙasar bukhara da sauransu wannan kogin jihon shi ake nufi nan ku kana nufin nan kogin wudul kake nufi to wannan ka shi ma wannan makasudi ɗaya daga cikin ma- ma- makasudin masu tadlisu shiyo kenan eh abin nan ah, idan ya zamanto ba ta- ba da tajassus ba ne in mutum ya gabarna musamman wanda yake za ta cuci al'umma ga baki ɗaya ai wajibi ya faɗe ta Mm, daga ciki ana cewa ma idan ma aka yi masa wasiya kan kada ya faɗi wani laifi in in aka rantsar da shi kan kada ya faɗi wani laifi to lalle ya je ya faɗa idan ya rataya da zubar da jini ko keta farji haramun ko kuma cin dukiya ta haramu kamar ka zo ka samu muta ka zo ka sami ilimi waɗansu suna floating za su je su fyaɗe to aka ce to kai duk da babu kai to amma ka rantsi da Allah ba za ka gaya ma kowa ba to ko ka rantsi da Allah wajibi ne ka sanar wajibi ne kai whistle blowing ana haka zalika in za a kashe rai haka in za a raba wani mai haƙƙi da haƙƙinsa to kamar wannan na cin dukiyar jama'a shi ma yana daga cikin wannan wannan tajassus ne ya yi tajassus ne amma zancen gaskiya a idan a wato an yi ne don a yi dafa in barna wadda ta yi yawa to la'alla zai iya samu zai iya samu zai iya samu don an ce su 'yan kwangilan ne suka yi kuka suke ta kuka akan haka sai aka yi planting wannan amma dai ala'ayi halin wannan a mutumin kirki ba zai wannan abun ba mutumin kirki ba zai je ya ce zai je yana tatabbu'in al'auran mutum ba tatabbu'in al'aura musamman da aka tashi fito da abin shi wanda abin ya shafa kai tsaye ba shi ya fito da shi kai kara ba sai wani can shi kuma wani abu da yana ɗan jarida shi kuma sai ya watsa ka gani sai jiki ta wannan mutum kawai iyar shi irin wannan ni shi yasa wanda ya tambaye ni yana so ya magana ce wallahi kai shiru kawai ka kyale Allah ya dilin da azzalumai da azzalumai da me yin da me bayyanawar da wanda aka yi masa duk azzalumai ne kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun kamar yadda Imam Malik ne ai aka tambaye shi akan waɗanda suke khuruj akan shugabanni azzalumai su kansu din ba wai mikakku ba ne sai ce rabu da su kyale allah ya bugi azzalumai da waɗansu azzaluma don haka suke subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik na'am